shida miladiya sha hudu ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijiriya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab yau da ikon Allah da yaddarsa za mu tashi a aya ta hamsin daidai a cikin wannan sura a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu. Alarma, muna fatan Allah ya baka lafiya, Allah kuma ya warkar. Bismillah rahman rahim ya ayyuhan nabiyu inna ahlakana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما wannan aya ta hamsin a cikin surun laza a dunkule abin da take bayani a kai shine irin nau'in matan da Allah ya halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aura kashe-kashensu bambance-bambancensu da kuma wato irin falala da baiwa da Allah tabaraka wata'ala yau manzan Allah sallallahu alaihi sallama da ya ware shi akan wasu hukunce-hukunce dangane da auratayya wanda shi kadai ne a duniya zai yi wannan banda shi ba wanda ya halatta yi kuma a nan an nuna mana bambancin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ta cikin auratayya Allah ce ya ayyuha annabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna ya kai annabi mun halatta maka matanka da ka ba su sadakinsu kamar yaya mun halatta maka matanka da ka ba su sadaki a cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya aure su sai da ya ba da sadaki akwai kuma waɗanda suka zo suka ba da kansu gare shi ko da bai ba da sadaki ba shi yana da wannan hukunci wannan da Allah ya ce Allah ce ataita ujura kunna wanda ka ba su ladan su Allah ya ambaci ajr yana nufin sadaki kenan wannan hujja ne dalili ne da yake nuna ba a auren mace sai an biya ta ladan ta shine sadaki malaman tafsiri suka ce isharatun ila anna yada'il mahri kamilan lil mar'a dole in ka ishe imin asali shine idan za a auri mace a ba ta sadakinta a cike kada a rage bashi dubu ɗari biyar ne a ba ta cif cif kar a ce ga ɗari uku a jira ɗari biyu dubu ɗari uku ne to a bata ita su cif cif kar a ce saura dubu sittin ballantana ma kuma a ce an daura shi nikahun tafwidi a daura auren ma a bashi ka san akwai masu daura shi a bashi za a biya sai nan gaba sai an girbe dawa a daura aure eh malaman fikin suka ce ya halatta a iya daurawa in an sa lokacin da za a bayar amma fa wasu ba biya suke ba gaskiya ba sa biya yanzu akwai wata fatawa da wata mata ta yi min cewa mijinta ya zo za a yi auren su lokacin da ya yi aure ya ce shi bai da kuɗi amma a bar masa bashi zai biya to to ba da uwa za a biya wani ya ji suka yadda cewa za a biya wala mutumin ne ya zauna shekaru tana biya ni kuɗin sadaki na yanzu ke tsakanin akwai bashi ka ba ni kuɗin sadaki na shikenan zan biya ki tunda abun ma ya hada da rashin mutunci alaji shari'a ne ka biya ni sadaki na bai ba ta sadakin nan ba malam sai da suka tara ƴaƴa har sun samu ƴan mata wasu yaran sun shiga jami'a kurin wata ran sai ya sake ta ya kore ta bayan ta koma gida sai ta ce ai bai ma biya ba aka kira ni aka ce to yanzu malam ya za a yi da wannan al'amari an tara ‘ya'ya ma gaba ɗaya babu sadaki na ce wallahi sai ya biya in dai ana son wannan ‘ya'ya su zama tun halattattun ‘ya'ya wala a zai ya biya kuɗin sadakin gidansa za a sayar motarsa za a sayar mashin ɗinsa za a sayar gonarsa za a sayar in shi ya kawo talauci sai ya biya kaga wannan shine Allah ma cewa aka annabi Allah ce a taita ujura kunna Allah ka fa wanda wato wanda ka ba su ne ladan su sadakin su wannan shine al-akmal kuma shine al-afdal jinkirta wani abu na sadaki a kibayarwa sai daga baya wannan shay'un ne mustahdas abinda nake so ce da ku asali sadaki in an zo ba da shi ake gaba ɗaya su can mutanen farko al-awailu abin da suka sani ana biyan sadaki ne duka daga baya ne yanzu zamani aka yi ta neman fatawa daga wurin malamai aka ce a iya ragewa a ba da wani abu wani abu a cika daga baya daga baya daka jinkirta sadaki kin bayan da shi gaba daya wannan lam yakun ma'rufan inda salafin salih ba wani abu ne sananne a wajen magabatan mu na kwarai ba ina fata na fahimta yawwa to kuma dole sai an baya babu aure sai da sadaki la nikaha illa biwaliyin wa sadaqin shine hadisi ingantacce wa shahidai adalin wannan hadisin mutakallamun fihi a an yi magana akan shi babu aure sai da ainihin wato waliyi sai da sadaki mace ba za ta auren da kanta ba kuma ba za a taba zuwa a daura aure babu sadaki ba duk yadda yarinya take son ka wallahi sai ka biya sai dai in ka biya ta dawo maka da shi ta ce gashi saka aljihu wannan matan da suna yi mana yanzu ina duniyar da take son ka sai ka biya da karba kudin kuma ta bugo ma waya tana maka kuka wai tana kaunar ka amma fa hakinta ne wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa yantubna lakum an shay'in minhu nafsan fa quluhu hayyina to Allah yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi cewa Allah ya halatta masa cikin mata wanda ya ba su wato ujura kunna ana nufin muhura kunna ya ba su sadakin su an gane ko kamar yadda Imam Mujahid ya fassara da sauran malamai suka ce ujura kunna ana nufin muhura kunna shi ba sadakin mata annabi an san shi duk abinda manzon Allah ya biya akan matan nan nasa gabaki daya duka malamai sun yi bayani akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya biya shi yace manzo Allah kakka biya wannan sadaki mu za mu biya amma alhamdulillah malamin sa cewa musulunci har ma annabi ya masa sallah an gane ku yau da aka bashi labarin mutuwan da ya shi kuma shi ne wanda annabi ya umarci sahabbai su je su yi hijira ta ɗaya da ta biyu habasha kenan hijirar farko hijira ta biyu yace da matsi yayyawa a makka yace ku tafi Habasha fa inna biha malikun akwai wani sarki a can bai bayin azalunci kowa ina so ku lura da wannan idan kaga annabi ya tabbatar da hatta a cikin sarakuna ko shugabanni kafirai ana iya samun adalci kaga yanzu wannan kirista ne amma annabi ce ku je ku hijira ku zauna a wajensa na tabbatar ba zai zalunce ku ba kuma ba zai bari a zalunce ku ba kuma wasu ba za su zo a zalunce ku ba a lokacin ba musulmi ba ne to wannan sai ke nuna irin karar da musulunci yayi wa kirista ke abokanan zaman mu kiristoci su sani cewa addinin musulunci ya musu kara a wasu shekaru annabi ya yi ta tura sahabbai su je su hijira su tafi wajen sarki kirista su zauna a wurinsa kafirai ne ba su koro su ba amma kuma yake su tafi habasha nan nan afirka nan ethiopia din nan da kuke ji ana fada to sai suka tafi to wannan alaka ta yi karfi sosai har ta kai da manzo Allah zai auri a Ramla binti Abi Sufyan a abu wannan shi Najashi ya aiko da kuɗi dinari 400 dinari 400 kaga kyautar sarakuna tana da kyau in Allah ya taimake ka sarki ya baka wani abu in dai mai karfi ne sarkin to yana bada da kauri an fahimta ku amma yanzu akwai sarakunan da gaskiya an talauta su a matsayi suke babu al'amura a hannunsu Allah ya dawo musu da hakkinsu, Allah ya dawo musu da ƙarfinsu da bawansu, yawwa. Ya yi masa kuma annabi ya karba. Sai kuma Safiya binti Huyay ibn Akhtab. Waye Safiya? Ita Safiya ita ce ‘yar gidan Huyay ibn Akhtab matan annabi ce, babanta ba Yahude ne, shugaban Yahudawa ne a Khaibar. A Khaibar. Safiya binti Huyay. Shi ne mutanenmu suke cewa Safiya. Amma asalin sunan mai صفية صو صو صو صو صفية بنت حيي ابن أخطب ita kuma zuwa aka yaƙi tana amaryarta da mijinta lokacin suna gaggafan zafin fada da musulunci aka taho da ita aka zo yaƙi da za a yaƙi annabi a yaƙin khaibar shekara ta bakwai aka zo aka kashe mijinta dukan farko aka buge shi aka kame ta cikin ribatattun yanki to mace ce kyakkyawa mai kyakkyawan halitta ga yarinta sannan kuma 'yar manyan mutane 'yar sarki ko 'yar shugaba da aka kawo ta aka rabe ribatattun yaki da ɗan abin da aka samu na ganima sai safiya sai ta fada hannun wani sahabi da ake cewa da shi dihiya ibnu khalifatul kalbi shi wannan dihiya ibnu khalifatul kalbi shine sahabin da shi ma kyakkyawan mutum ne mai halitta mai kyau wanda idan jibrilu ya zo da kamar mutum to da kamar sa yake zuwa ya zo gana da annabi to sai ci kawai sai ta fada hannunsa ita wannan safiya kenan shikenan sahabbai suka duba yanayin al'amari suka ga tausaya mata ga ta zo da sabon aure gashi an kashe mijinta da yahude gashi kuma ita tana babban gida to gashi kuma ta faɗa hannun ɗaya daga cikin sahabbai ba abubakar ba ba umar ba ba ma usmanu ba kawai sai sahabbai suka yi consensus ko a lokacin sahabbai ana consensus aka yi ijima'i aka haɗu aka ce kai wannan yarinyar ka kawo ta za a canja maka ita a ba da annabi ita wanda annabi ya karɓe ta kuma an tabbatar shi annabi kawai zai yanta ta ne ya mai da ita cikin matansa me hikima saboda yar manya ce ya kamata a ce ta a yi rage mata raɗaɗi an raba ta da ubanta an raba ta da aurenta to a kai ta wajen babban mutum shikenan ana zuwa ana ga annabi sai ce to ba komai sai ya tarbe ta manzo Allah sallallahu alaihi ataka wa ja'ala itqaha sadaqa ataki annabi yan ta ta yace daga yau kin zama ya kin fita daga wannan yancin kuma sadakin ki shine yan taki shine sadakin ki wannan kenan ina fata ana fahimta za na yi yanta ta to kaga nan ai ba a bada kuɗi ba balanta na mun lissafa nawa ne sadakinta idan me sadakinta yanta ta da aka yi shine sadakinta to ita wannan ita wannan safiya bayan an aure ta ta zo gida annabi to ta gamu da al'amura irin na mata zan faɗi wannan saboda duk wanda ya tara mata sai ya yi haƙuri gaskiya ɗabi'ar su ne ba za ka iya hana su ba suna da kishi kuma duk inda mace ta kai mace ya kamata ta zama tana da kishi a yi ko ba ka bane sai dai ta danne da ta zo gidan annabi suka ga yadda take gashi annabi ya ba ta muhimmanci sosai kawai sai aka fara yi mata yarfe in wani abu ya faru sai a ce gidan yar gidan yahudawa kullum to yarinya ce sai ta fashe da kuka kudin sai ce ta kuka ta kuka ce ta kuka sai ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi ta ce ya rasulullah matarka suna aibata ni suna aibata ni da addinin iyaye yace me suka ce miki sun ce min ni yar gidan yahudawa ne sai annabi ya ce to daga yau in suka sake gaya mai kice duk cikin ki nuna su kice duk cikin wace ce mijinta annabi ubanta annabi babbanta annabi a cikin kuwaye kai take da alaka da annabawa uku in sun baki amsa to in ba su baki ba kice to ku daina zagi na ni tushe na kenan suna sake gaya mata sai ta je ta gaya musu suka ce ta yaya ta ce miji na annabi dai ba kwa shakka abu na biyu annabi ya ce in shaida muku ni tushe na asali na daga annabi musa da haruna ne diddiganta gaba ɗaya daga annabi musa da haruna ne kaga annabi musa dan uwan haruna ne yace wa akhi harun hu afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukathibuhu qala sanashuddu abdaka bi akhika Allah ba yace bi akhika dan uwanka to ita Safiya bintu Huyay daga nan ta fito tana gaya musu wannan zance daga nan aka daina sukan daga nan malamai suke cewa duk wanda ya auri wata mace mai rauni mai sanyi sanyi ba ta iya magana in wasu suna mata ba daidai ba a gidan to ya shiga daki ya koya mata an mata ba daidai ba ya ce kirama shi kuma ya fita ya buga mota ya tafiya sa bayan ka gane kai ka zuga ta akwai damuwa ai ko ba ka bare ba to wannan safiya ke to ita wannan kun ga in an ce nawa ne sadakin ta sai a ce a yancin ta shine sadakin ta daga nan malaman fiqh suka ce a ashe ana iya yin sadaki bil manafi ba sadaki ba dole kudi bane yanzu kaga ta kan shi kanta kenan yan ta ta shine sadakin ta to ita ma babu sadakin ta nawa ne a cikin tarihi akwai juwariya bint al-haris al-mustaliqiyya juwariya bint al-haris al-mustaliqiyya ita ma ba kuɗi aka bayar ba mukataba aka mata abinda ake nufi da mukataba kamar da aka ce adda ana kitabataha ila sabit ibn qais ibn shammas wa tazawwaja radiyallahu anhunna ajma'in wala kamar wani kuɗi ne na mukataba a dora mutum wato ya bawa abinda ake nufi da mukataba shine kamar yanzu kana da bawa sai ka je kai kana so ka zama ɗa eh ina so to ka je ka kawo miliyan uku daga nan zuwa 2020 nawa yanzu 20 nawa ne ba ka san mu yana albashi ne a rama kuma kuma galibin sabon 2026 ne ko yawwa ka ce zuwa 2028 ka kawo miliyan uku in yaje ya kawo maka yana baka kuɗi ka soke ya zama mai cikakken ɗa ina fata na fahimta to ita ma wannan aurenta ba kuɗi aka bayar ba wani nauyi ne aka sauke shi ya aure ta dan haka kad ahlalla laka azwajaka lati ataita ujurahunna mun halatta maka matanka da ka ba su sadakin su duk wannan halal ne kenan ana iya auren mace a ba ta sadaki ta zama matar aure to sai gaba na biyu wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka da kuma abin da damar ka ta mallaka ana nufin bayi cikin abin da ka samu na ganima an gane ku ai Allah abaha laka at-tasarri mimma akhadta min al-maghanim Allah ya baka dama ya Muhammadu ka dauki mata cikin abin da ka samu na ganima rabanka na ganima ka dauki wasu ka mai da su matanka shine wa ma afa Allahu wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka kun ga wancan aura aka yi aka ba da sadaki wannan kuma yaki aka je aka same su a ganima don haka annabi zai iya zaben wata a cikin ganimarsa tunda ana iya cin ribar ganima ta mutum ai bayi to su ma sai ka sa su a cikin lissafi ina fata ana fahimta to su waye waɗannan matan annabi akwai wanda ta hanyar ganima aka same su akwai safiya na muku bayani akwai juwairiya bintul haris al-mustaliqiyya an gane ko ita ma na muku bayanin ta akwai raihana bintu shamun an-nazariya raihana ita ma sunan mata annabi ne raihana raihana shine namiji kuma ake cewa raihana farawun wa raihanun wa jannatul hin an gane ko raihana raihana kamar turaren kanshi in an ce raihana abu mai kanshi to raihana bintu shamun an-nazariya akwai mariyatul qibtiyya mahaifiyar wato ɗansa wato Ibrahim al-Mu'azzam shi ne ake cewa Mariya ta Kirdiya Mariya ita ma baiwa ce to duk tana cikin suna cikin waɗannan matan sa ce wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka abinda da maka ta mallaka cikin abinda ka samu na ganima duk waɗannan suna cikin asarari to kashi na uku na matan annabi wa banatu annuka banati ammika da ‘ya'yan mata na babbanka ko babbaninka ko babbanka wa banati ammatika an halatta maka ka auri ‘ya'ya mata na gwaggwaninka abinda aya take nufi ya halatta mutum ya auri ‘yar babbansa saboda wannan aya wa banati ammika me babbanka babanka yana da yaya babanka yana da ƙane don haka in ka ga 'yar wato 'yar ƙanin babanka 'yar yayan babanka kuka daidaita ya halatta ka aure ta haka ita ma 'yar ƙanin babanka sai ta ganka tana son ka ya halatta ku aure saboda wabana ce an mika sai kuma wabana ce an matika wato 'ya'ya mata na wato gwaggo wace ce gogo kanwar uba ko yayar yayar uba addar uba wace ce inna inna kanwar uwa ko yar uwa abun mamaki ma da duk wannan sunan fulani sai sa aka ce hausa ya sata a cikin fulani mu inna ma ku dai ogo mu gogo ma ku dai oba mu babba ma ku ayi ya ga gani wala fulatanci ya yi wallahi na buwa wallahi duk yadda za ka yi ka ɗauko da larabcin ce ne ka ɗauko fulatanci ashe an fassara ƙwar'ani ma da larabci kuma ba haushe ya gani yanzu duk abin da nan ce mu kuma ce gugu da inna babala guda ne ba ina fata na ai guggon sa ne amma guggo guggo mako inna mako ina fata na mai ana kan uwa da haka ina so ku rinka bina a hankali ku gane ta yadda muka samu asalin wannan kenan mutum ya halatta ya auri yar kan wato yar kanwar ubansa ya halatta ya auri yar yayan ubansa ita ce gogo to ya halatta kuma ya auri me yar babbansa ko yar babbansa ta aure shi duk babu laifi ce an mika ce an macika duk wanda Allah ya halatta masa to sai mu zo dai bangare kuma wa wa banati khalika da ƴaƴan mata na kawunka ƴaƴan matan kawunka waye kawu kanin uwa waye kawu kan iyayen kawu kenan shi ma kawu lafiyanci ne mu kawu ma ku kawu in ba aka ba gobe wani sati litinin ku kawo min ina hausawa in ji don na yi ta nema ne kafin na zo na ce kai bari nima daga yare na nan ya shi a duniya wa banati khalatika da kuma ƴaƴa mata na innarka idan ƙanwar mahaifiyarka ƙanwar mamarka ta haifi ɗiya ya halatta ka aure ta ita ma ya halatta ta aure ka aure tsakanin idan yar mahaifiyarka tana da yaya mata kar ku tafi nesa ku yi auren gida kurin ba sai an yi dogon lissafi ba wani dogon bincike za ku yi bincike a kaina ku bincike kanku ba shi kenan ba ba sai an biya kuɗin mota an tafi mana ɗan goro ko tudun wada ko an tafi maiduguri ko yobe ana ta bincike ba ko kuma yan ogun ne ko yan osun ne ko yan ilo ba sai an je can ba nemi kanwar mahaifiyarka ka duba cikin 'ya'yanta kawai ka aura ai ta mama in ma kun yi faɗa ki ce a sai ka ce ai faɗa ne na iya da iya da kanwa ni ai yayanki ne inda da keke ma ba laifi ne ba ba falata ne ba yawa kar wani ya je ci na ce a daki matan mutane a kula da kyau kar ku daki matan ku manzo Allah ya hana a dake su in ba da sababi ba yawwa yanzu anan in kuna tare da ni mun samu gaba ta uku kenan ta mata anan to anan guri Allah ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri wannan simfin mata wanda ya ba su sadaki simfin ba dangantaka da wanda aka samu su a yaƙi kaso na biyu da kuma 'ya'yan dangi to yi me yasa aka kawo wannan banatu an mika wa banatu an matika banatu salika banatu salatika abin da yake faruwa shine wannan ayar don a nuna mana adalcin musulunci ne ya shiga tsakani tsakanin tsanantawa da kuma yin sakaci abin mamaki malam kirista nasara duk inda ɗan kirista yake baya yin aure tsakaninsa da wata mace inda dangi ne sai in ya lissafa akwai kaka bakwai a tsakaninsu a kiristanci a nasaranci wani baya auren dangi sai in an lissafa wato an samu bambancin kaka bakwai kaka ɗaya kaka na biyu kaka na uku kaka na tara ina ba nan kuna fahimta da aka su magana auren dangi a nan sai in daga sama da kaka na bakwai ne a kiristanci kenan haka suke yahudawa ba iyayen sakaci kenan su kuma malam ya halatta a wajen ba yahude ka auri ƴar ƙaninka da ƴar yayanka baka gane ba kana da ƙaninka uwa ɗaya uba ɗaya ya girma ya yi aure ƙaninka fa uwa ɗaya uba ɗaya ya girma ya yi aure sai ya haifi ya mace kullum sai ka je ka aure ta ai ƴarka ce ta aure ƴarka ko yayanka wane uba daya ya yi aure sai ka je ka aure yasa to ba yahudi haka suke sai musulunci ya ce a'a ba za a yi wannan ba yar dan uwanka yar yar ɗanin ka yar ka ce yanzu ni misali yar yayana ya ta yayana ai ya ta ce ya ta ƙanina ayyata ce yaya mutum zai zo ya auri ‘yan yayansa amma ɗana da ɗan yayana afuwan ɗana da ‘yar yayana ‘ya'yan su a tsakaninsu can sa iya aure tsakaninsu saboda ai wa ce an mika wa ce an matika ko kenan tsakanin ‘ya'ya'yan nan sauka ƙasa su a tsakaninsu sai amma yanzu uba ya aure yansa to wallahi malam an shayi mini fatawa mutum ya je ya nemi jikarsa zai aure ta wani ce mai malam ai fatawa kan hede kai ka gama an gama aure har da yaya wani mutum malam ya je auro jikarsa da aka buga lissafi malam jikarsa ce yace kai a rabu da malaman zamanin nan a bar masa matarsa ya aure ta ta an gama zance saboda jahilci ba ilimi to wannan tsari ne na yahudawa to sai musulunci ya zo ya ce a kada a yi wannan aure tsakanin wato ‘yar uwa da kuma ko ‘yar uwa wannan shari'a kamila sai ta zo ta rushe abin da yahudu suka zo da shi ta rushe abin da nasara suka zo da shi sai aka halatta ta aure ‘yar babbanka ta ga ɗan ƙara gaba ko ‘yar babbanka yawwa ko kuma ‘yar babbanka ko ‘yar kawunka ko ‘yar innanka amma abin da yahudu da nasara suka yi wannan bai halarta ba ina fata ana fahimta yawwa to anan gurin ina so ku lura da wani abu Allah tabaraka ta'ala da ya kawo wannan aya Allah ma ya karanta mana a akwai kazanta ne a cikin wannan abu kazanta ne mutum ya auri yar ɗansa a yar ƙaninsa ko yar yayansa Allah ya ce ba za ta amika ba za ta amma cika ba za ta kalika ba za ta kala cika ya kawo amika sai ce babba sai aka kawo shi muzakkar sai aka kawo shi muwahhad saboda sharaf daukakan namiji amma da aka zo kan mata sai aka mai da su jam'i wa banati ammika wa banati ammatika ba wa banati ammatika ba wa banati ammika babbanka wa banati ammatika da kuma ƴaƴan gwaggwaninka me yasa namijin aka ce ammu shi kadai na matan kuma aka ce mata gwaggwani saboda a fifita namiji a kan mace sharafu wato azzakar al'unsa an gane ko an fifita namiji ne an kawo shi kadai muzakkar kuma muwahhad saboda fadin saboda matsayinsa kamar yadda Allah ya ce anil yamini والشمائل عن اليمين اليمين to ya kamata a tafin akwai da sai a ce wa shimal to sai a ce wa shamari an fifita saboda sharaf kulawa hannun dawa ne ya kuma in gai suwa ne in karban abu ne in ci abinci ne da shi a yake ko ba ka wani da kuma fadin Allah yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nuri ai Allah zai iya cewa yukhrijuhum min adh-dhulmati ila an-nur amma sai aka ce zulumati duhu sai aka kawo shi da yawa aka yi jami'in sa nur aka kawo shi daya ne bambanci dan a nuna maka haske ya fi duhu can kuma anil yamini wa shama'il sujadan lillahi dan a nuna maka dama ta fi hagu nan kuma az-zulumati ila an-nur dan a nuna maka me haske ya fi duhu to nan ma ba ce ammika wa ba ce ammatika dan an nuna maka namiji sama yake da mace wa ba ce khalika namiji wa ba ce khalatika dan an nuna maka namiji sama yake da mace da ka yan wat man kan duru man kan duru beta yan cewa duk ɗaya ne da namiji da mace a addini dai ba ɗaya bane akwai bambanci ina fata kowa da irin matsayin da Allah ya bashi wallahi idza yarsha والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى قالت إن سعيكم لشتى سعيكم أيكم يا شباب الله أيكم mace daban aikin namiji daban kenan matsayin ta daban wannan ma daban yanzu duk wa'azin nan da nake yi wallahi tallahi ba zan iya yin wani abin da mace za ta yi ba yanda zan haka kuma ita ma wani abin da nake ba za ta iya yi kun fahimci wannan wani yana cikin tafiya da 'yar motarsa tsohuwa wata yarinya 'yan mata suka zo irin 'yan wancan garin abuja din nan babansu ya sai musu mota kyau za su zo weekend suna gudu motoci masu tsada suna wuta abba ta je ta daki wani rami ta fasa taya da ƴar duk da ihu suka tsaya duk motar da ihu Allah ya tsaye da motar ta je ta yi hatsari dai ta dan biki bishi haka suka fito gaba ɗayansu sai aka ce to alhamdulillah dai yanzu tunda daji ne ga yadda yanayin yanayin ƙasa take to a zo a canja akwai safaya taya mata su su shida a motar nan suka haɗu da wil sufana ɗaya suka ɗauko safaya taya nan za su kwance duka kama nan ki gari ke nan ke nan da murzawa ke ban ba ki gari dusu su shida suka haɗu wallahi suka kasa kwance noti ɗaya wanda suka wuce suka har domin su trafike ta aka sa masa an wuce shi aka sa ba irin biyar nan ka san ana so a maka wulakanci kana tuka mota in aka maka mugun wuce sai a sa ma domin su gida fas fas fas ma'ana ka je can ka kare dan jirgin na kare sai ga shi zo ne shi matan nan suka wuce mu yara ne a shi me ma rubun da wallahi ban samu matsala wallahi ta wuce ta fashe me ma dora ne muka to ku kwance mana sai wani ce zo mu tabbata mu su kwance wallahi ba za mu iya kwance ba ne mu fara ko shida sai aka nemi karami a cikin motar namiji sai ce ko matsa ya ce kawo su a yana juya dai kirin kirin kirin ya kwance to kalli bambanci namiji da mace ya za ku yaudar kan ai ba sai an ja aya ba ba sai an ja hadisi ba shi ma baturen da ya ce iri ɗaya ne ƙarya yake kun fahimci wannan karatun kun gamsu ka mu ƙara gaba to Allah ya ce masa ya auri waɗannan mata to sai kuma ya kawo doka allati hajar na ma'aka wanda suka yi hijira tare da kai akwai ummu hani riwaya ta zo imam tirmidhi ya rawaito yace hadisun hasanun la na'rifu illa min kaza irin yadda yake faɗa tace khatabani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atadartu ilayhi fa adarani zalla sallallahu alaihi wasallam a ya neme ni da aure sai na bashi hanzari sai kuma ya tafi hanzari na umar hani me hanzarin ki a bata yi hijira bane tare da shi kuma Allah ya ce allati hajarna ma'aka wannan dalili na farko ke ya nemi ta sai ta an yi ban yi hijira ba kuma Allah ya ce matan da suka yi hijira tare da kai a riwaya kamar da malamai na sira suka kawo an ce a jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri ummu hani da shi da wani mutum mai suna Hubaira ibnu Abi Wahab Abu Talib sai ya aura wa Hubaira Ummu Hani bai aura wa annabi ita Ummu Hani ba wani a jahiliya ke shikenan zance ya tafi kenan ta aure Hubaira to sai kuma ta musulunta shi kuma bai musulunta ba Hubaira da aka tun ta musulunta dole suka rabu ce ni ba zan zauna ƙarƙashin kafiri ba sai suka rabu bayan sun rabu farraka bai da kuma islam musulunci ya raba a tsakaninsu sai maza Allah ya sake dawa sai ya sake neman ta sai ce ayya wallahi na kaunace ka tun lokacin jahiliya amma yanzu ni kuma ban yi hijira ba tana gaya masa wannan fasakata a kamar yadda riwaya ta zo sai annabi ya shiru bai sake ce mata komai ba kenan ayat tana nufin matar da annabi bai yi hijira da ita ba a nan Allah sai hajar na ma'aka din da ake nufi to bai halatta bai aure ta kenan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kafa masa wasu dokoki dangane da matan da ya halatta ya aura kenan kai ma ya kamata ka kula da wanda mata ne za ka iya aura wanne ne shari'a ta ce ka aura wanne ne ba ta ce ka aura ta ce falam akun uhillu lahu ban zaman tuni na halatta gare shi bane a wannan lokaci da na bashi hanzari in ji ita ummu hali ita ce walam akun min man hajara ma'ahu in ji ibnu kasir ta ce na ce masa ni ban yi hijira tare da shi ba ta ce kuntu min tulaqa kuntu min tulaqa menene ma'anar tulaqa ta ce ina cikin tulaqa tulaqa jam'i ne na taliq taliq ana nufin mutanen da suka musulunta ranar fatu makka daga fatu makka ai sai da annabi ya hijira ya tafi madina ya je ya kafo karfi ya samu fawa sannan ya fito ya ɗebo sojojinsa don a zo a buɗe makka to ita wannan ummu hani tana cikin tulaka sai da aka zo fatu makka wato sannan sai ta musulunta a wannan abuwan tana cikin waɗanda suka musulunta a fatu makka sannan kuma aka kama su a tarihi aka ce annabi diyin musu afuwa ya ce an yafe muku in abu wa an ci mutulaka ku tafi an sake ku kuna da yanci you have your freedom ina fata ana fahimta wannan ke to sai ce wa mura'atan mu'minatan mun gama da wancan tsimfin matan da aka halatta a to akwai wata kuma وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي mace mumina guda ɗaya kaga da yake ta da aka ce mumina idan ta bada kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mace ta zo ta bayar da kanta da kanta ga annabi in arada annabi an yastankiha idan annabi yayi nufin ya aure ta wannan ya halatta mace ta baka kanta da kanta ka aure ta wannan amma khalisatan laka min dunin mumini da wannan kai kadai ya halatta shiga gida kawai ba magana sadaki amma duk wanda ba annabi ba da wata za ta ce wallahi tana kaunarka ita ta ma ta ba da kanka da ta baka kanta da kanta misali to sai an biya sadaki sannan kuma mace yanzu ba ta yi safe wannan ba saboda mace ba ta bayar da kanta uban ce ba da ita dai ko waliyin ce ba da ita ko kuma ɗanta ya ba da ita ko kanin ta ya ba da ita ka duba malam duba wani bambanci tsakanin namiji da mace a shari'a mace ba za ta je ta zauna a buga waya a zo daura aure ta ce eh na ba da kaina ga wani ba a'a sai dai ta tura ubanta ko yayanta an gani ko kuma ɗanta yanzu ɗanta zai iya je ya je ya zauna an za a ɗaura auren ta ba zaura ce ya ce na ba da uwata ga wani a ga wanda yake nuna dole mace ta yi biyayya ta zama tana kasan namiji haka shari'ar mu ta zo kuma shine gata to amma wanda ba ba manzon Allah ba bai da wannan hukunci yana ya halatta gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mace ta kawo kanta da kanta ka aure ta da ghairi maharin in shi'ita zalika ibnu kasir yace ba salaki amma shi in annabi ya ga dama abin da ake nufi idan idan ya ga dama haka in ya ga dama kuma ya bata ba salaki amma lalle in ya aure ta haka babu damuwa wannan aya din idan kun lura ta zo da sharadi guda biyu wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha kaga sharadi daya mace mu'mina in din shartiyya ne idan ta bayar da kanta linnabi sai sake cewa in arada nabiyu an yasanki ha sharadi ne aya ɗaya da sharadi guda biyu kuma an samu tawali shartani kenan in wahabat nafsa halin nabi in arada nabiyu an yasanki ha da ba ita kadai bane a cikin qur'ani shi qur'ani littafi ne mai wato cike da mu'jiza da yawa Allah ya faɗa wa wata ayar wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yukhziyakum huwa rabbukum ilayhi turja'un kun ga anan kun lura da in guda biyu wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in aradtu in aradtu wannan sharadi ko sannan kuma in kana Allah yuridu an yughwiyakum shi ma sharadi ne kenan kaga da irin wannan ayar da wacce kusan di'iri ɗaya da kuma yadda Allah Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina ka duba in kuntum a cikin aya ɗaya guda ya qawm annabi Musa ne yake faɗa ya qawm in kuntum amantum billahi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu sai kuma yace in kuntum muslimina to ana iya samun aya da zo da sharadi guda biyu sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu yace ga misalin matan da suka bada kansu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ibn kathir yace akwai mata da suka bayar da kansu ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna nan da yawa an samu tarihi wannan ta zo ta ce ta bada kanta annabi ya shiru bai ce ko wannan ma ce ta bada saboda suna son alheri kuma za ku gane wani abu guda malam ita ɗabi'ar mace tana neman inda za a aure ta ta samu nutsuwa ne da kwanciyar hankali wasu daga cikinsu ko ci gane su sannan kuma da yawa masu addini suna ɗaukan hankalin mata ita mace duk ku lura ma mu yanzu al'adamu yadda daga cikin jarrabawa da mutum zai tsallake ya cinye ta in ya zo neman aure sai ka ji ana ta a mai addini ne ana cewa mai addini nan ne an yarda da kai wannan ɗan tafsirin da kake zuwa sai a ce ba ya mafashi sabuwar gado don litinin da shi ake tafsiri sai a ce an fashi wala haka ke ai masallacin juma'a kullum yana sahun gaba da kullum yake zuwa ai baya fashin karatu wallahi wannan abun addini yana ba wa mutane mata da yawa baka ganshi da dan gemu sa ba ai ustazu ne baya ashafa gemu wallahi mai addini ba ko shi da gemu sa ba wannan gemu shi zai siyo maka mutunci kaji na'am har suna hada baki kenan ka yi riko da addini ka yi riko da suna shi ma jari ne gare ka to su mata in dai mace yana da addini suna ɗauka hankalin sosai yana ɗauka hankalin sosai saboda me sun san me addini in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yuhinna haka annabi yace bi addini idan yana son mace zai karrama ta zai girmama ta idan ma ya zama ya aure ta baya son ta to bai zai wulakanta ta ba saboda me zai yi tunani ya zai yana da addini yana wulakanta dan wani ya za a yi tozarta wani shi ma da a tozarta ɗansa kuma akwai hisabi akwai lissafi da haka shi yasa daga cikin mutanen da mata suka fi ba su wahala akwai masu addini saboda an san ba za ka yi ashar ba an san ba za ka ɗauki tsumagiya kaza ne ba an san ba za ka yi kaza ba an san ba za ka bata da yunwa ba amma ɗan duniya mai gashi mai azaba zai zama lokacin an bihin masa da shi kuma wannan an samu mata marasa kirki sai su rinka amfani da addininka su kisi maka biyayya ko su wulakanta ka ko sun san cewa ba za ka taka musu wuya idan suka yi maka ba daidai ba to akwai irin su khawla binti hakim ita ma ta zo ta bada kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ummu sharik binti jabir ita ma ta bada kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai laila binti hatib an gane ko ita ma ta bada kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sa'ad yace wata mata ta zo anan bai faɗi sunanta ba kawai ta zuci ya rasulullahi inni qad wahabtu laka nafsi ko nafsi laka na baka kaina da kaina ta ke ta zo cikin sahabbai ta ce ya manzo Allah ya ce na ba wanda zance ta ce na baka kaina da kaina kawai ka aure ni makaman qiyaman tawilan sadu yake cewa ta tsaya ta dade a tsaye tana can a gefe tana tsaye shi dai annabi bai ce na karba ba bai ce ban karba ba sahabbai kuma ba wanda yi magana ana jiran mai manzo Allah zai ce ya ci gaba da harkokinsa kullum me ya hikimar da bai magana ba ba wulakanta ta yi ba malamai suka ce in annabi ya buɗe baki ya ce baya santa za ta auru wani ya ce ta sani ko ya rubuta ce ya ki aurenta wani ya ce kacin da annabi ya ce baya so ni in zai aure ta to ka duba hikimar annabta sai ya shiru bai ba da komai ba to kai ma ya kamata ka koyi wannan ba komai ne za ka yi magana ba in an yi ba daidai ko kuma in ka so suka akwai wanda in ka soke shi billahi azim ko tsire sai ya fi shi samun sauki biyawa ɗaya in ka masa ba zai tashi ba mayawa ɗaya ba shi yasa ake so ku zama masu yin shiru wani lokacin wani ya bata maka wani ya maka ba daidai ba in ka buɗe baki ka faɗi wajen aibinsa to wannan aibin zai ta binsa har zuwa a sa hajji kokinsa wani zai ce a karku alaƙa da wani malam wani baka za ce ko kuma alhaji wani baka za ce to sai kun zama masu kamewa wani abu kawai kai shiru me yasa ta ba komai wani ya kama matarsa da wani laifi babba babban da ba zai iya zama da ita ba ina so ku rinka gane karatu ku rinka fahimtar fikihur rayuwa yan uwana suna tare da ita ya kama ta kai masa wani laifi mara daɗi yace hajiya tace na'am tana kuka yace to ba zan yarda da ki ba wallahi in nace zan ci gaba da zama da ke akan wannan abin da na kama ki na yarda da kaina na yarda da ki gaba da yake fita raina kuma ba na jin akwai wanda zai dawo min ya cikin ji ina kaunar ki ci gaba da zama da iyaye ba da da haka zan baki da kanta ki kama ya ki tafi gidan amma na miki alƙawari ba zan gaya kowa ba a duniya ko da iyayen ki za su suna zagi na sun ce na sake ki haka kawai ke kin san me kika yi saboda in na faɗi wannan abu ba za ki auri ba in na faɗi wannan abu ya taɓa mutuncin ubanki da ubanki in na faɗi wannan abu ‘ya'yanmu da muka haifa ba za su taɓa fita a gansu da daraja a fita ba bala ka duba da cijo ashe mutum yana iya yi wa matarsa kara akan wani laifi da ta yi masa saboda ‘ya'yansa in ka ci mutuncinta ka tozarta ta kana faɗa ‘ya'yan mata bayan shekara ashirin za su yi aure kuma abin da zai koya ba idan ka yi mata wannan ka yaɗa wannan abu zai yaɗa tana da ya'ya maza za su nemi matsayi ko dan ce zama liman ko dan ce zama gwamna ko dan ce zama dan majalisa ko zama babban mutum a unguwa idan ka faɗi wannan maganar ka lalata a wani abin da ta maka ba zaluntar ta kai ba tabbas ka yi wannan abu kaga ka yi damaging image ko images na me na yayanka da zuriya gaba daya to yadda ake yi sai ka sallame ta kai mata ihsani sai ka ce alabu lafiya duk yadda za a yi karka faɗi mai faru za a matsanta sai kayi bayani kenan ba dole bane komai ya faru sai kayi bayani Allah ya sa kuna gane ba annabi ya shiru da ce komai ba mata ya mata wani mutum da har gajira jira ya ce ya miƙe ce ya rasulullah annabi ya kalle shi jawidni ha in lam yakun laka biha haja aura min ita in baka da bukata ni na bukaci cikin sahabbai to manzo Allah san sabai yake cin hal indaka min shay wai lokaci yayi sai ayi ba ban ga wannan sadaka subhanallah ana mai zaikin to ba bare samu wani da tabi yace ba ni ita in ba ka da bukata sai annabi ya kalle shi ya ce akwai wani abu a hannunka kai abin da nake nufi a nan na rantse maka da Allah duk wanda bai da kuɗi kai shi zai ma aure
ko mu gane ba duk wanda ba shi da kuɗi karye zai ta rauni ma aure musamman a wannan zamanin ka kuskura ka kuskura ka je ka taro rikicin aure ba ka da hanyar tsaro da kwamo da kafar ka za ka gudu ba za a tarar da kai ba sai a yi kuɗi suke ja sosai kuɗi da haka lissafi ake yi nawa nake samu a wata kaza ne ni kadai yanzu nawa nake kashewa ni kadai kaza ne nawa nake ragewa a cikin abin da nake samu a wata kaza ne in na ɗauko wata na ajiye ta nawa zan biya kuɗin haya nawa zan biya kuɗin haihuwa nawa zan biya kuɗin abincin rana da na dare da daddare nawa zan biya kuɗin asibiti nawa zan biya kuɗin kunji kunji sai ka buga lissafi za ka fita in ka fita za ka samu ajiya ko ba za ka samu ajiya ba in rikici ya tattaro maka wani abu na kuɗi ya zo ya za ka yi za ka zo ne ka je ka aure bayan wata uku ka zo ka fashe mana da kuka a masallaci ka ce jama'a fi sabilin layi a da wani a zai rubuta wani daga dala kuɗi na ce kai wani na ce sun ci gaba kun tuno shi ko wani ne da ya aure ya rubuce ce mana kai dai ba a magana ya ce jiki ne ina jin jiki mana kamar yanzu wanda ita dan haka annabi ya tambayi sahabi ne ka gari kare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
akwai wata baiwa Allah da muke tare da ita ruwa
da Allah ya mata arzikin samun ci gaba na aikin gwamnati an nada ta famanan sakatare a wannan gari na Kano mai girma mu ce kuma ɗalibar ilimi muna mace addu'a Allah ya sa mace albarka Allah ya kare ta da dukkan kariyarsa da duk sauran yan uwanta da aka ba su wannan matsayi ba su yi kumin aiki yadda ya kamata kuma ya sa albarka a cikin aiki wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ji dan mahaifa malam dan Allah ina barar addu'ar ‘yan uwa na wannan majalisi ya ce yana cikin damuwa ya ce ina da mata da yara biyu mata ya ce kuma mata ta mutumiyar kirki ce wallahi duk abin da nake so tana yi mini ya ce amma malam ya ce amma shaidan ya ɗauke shi zuwa ga halaka ya je ya aikata albasha har sau uku kuma duk lokacin da ya aikata wannan albasha sai ya roƙi Allah ya yi alƙawarin bai da komawa ba ya yi tuba ta gaskiya amma kuma ya ce sai ya koma ya ce haka ya ce sai da ya sau ya ce yanzu dai shi ne na uku ya ce to gaskiya wallahi malam ina cikin damuwa ya ce ji nake kamar ma Allah dole zai sake yafe min ba saboda duk lokacin da na tuba sai na sake komawa kan wannan mummunan laifi ya ce wannan karo dai ya yi addu'a ta kat ya ce in dai Allah ya san in ya yi wannan abin zai dada koma to gwanda ma Allah ya ɗauki ransa ya mutu kawai ya ce don Allah malam a ce makamin da addu'ar da Allah zai yafi mini na gode Allah saka da wannan shi ne jarrabawa Allah ka kare Allah ka kare zunubi ne ya aikata laifi ya tuba ba zai koma ba kuma ya dada koma hasiri wa Allah alƙawari sau uku yana karyawa yanzu dai yayi na uku ya ce in akan ya koma wanda ma ya mutu kawai to ba a roƙon Allah mutuwa dan ba a san me za a tsara a mutuwa ba musamman ma irin ka yanzu ka aikata wannan laifi ka sani ko wancan uku ma ba a yafe ma ba ba wanda Allah ya baka nisan kwana ba kai ta tuba abu na biyu shine um, ka gane me yasa kake komawa abu idan abokane ne ka rabu da abokanan idan unguwar da kake zaune ne ka tashi daga in sana'ar da kake ne ka canja dole akwai wani sababi da yasa kake maimaita wannan rayuwa shi za ka gane akwai wani influencer wani abin da yake influencing ɗinka yake jan hankalinka yake sa kake maimaita wannan barna da kai wa Allah alƙawari ba za ka koma ba kuma kake komawa amma kar ka damu shi Allah mai afuwa ne mai jin kai ne yana duban zuciyarka ya san me yasa ka koma kake aikata wannan karka roƙi Allah mutuwa la ta tamanna liqa al adu kai dai yanzu adu ka mutuwa ma adu ne gare ka ku roƙi Allah zaman lafiya ku roƙi Allah kwanciyar hankali kuma mutum baya cewa ya mutu sai dai ya ce Allahumma in kana Allah idan rayuwa ta alheri ne fa ahini ma kana ta hayatu taralli wa tawaffani idan kana ta wafatu taralli kace ya Allah ka raya ni in rayuwar ita ba alheri kuma ka dauki raina idan mutuwar ita ba alheri ka ci gaba da tuba ka ci gaba da girmama matanka da mutunta ta sannan kuma kai kokari ka same ni sai ka zo a da baka shawara wala Allah ko akwai wani abu da baka faɗa ba sai a ce muke ka kai insha Allah wannan shi kuma yace yana yin sallar dare amma fa bai da tilawa shi kuma yana so in yazo sallar daren ya rinka dadewa yace sai yake daukan qur'ani yana karantawa saboda bai da tilawa ya sallar sa sallar ka tayi babu laifi insha Allah ka dage ka hadace qur'ani in ko baka hadace ba ka iya karanta babu laifi ka iya karanta da alqur'ani Allah ya gana da mu wannan yace Allah ya gafarta maka amin ya kara maka lafiya da imani amin dan Allah mallan tambaya ta a nan shine ina so a bani shawara mace ce tace ita yarinya ce oke sorry namiji ne yace yana tare da wata yarinya a yana neman ta da aure amma daga baya ya gane ba ta da addini sosai amma fa tana da digiri tana aiki a asibiti ma kaji akwai digiri akwai aiki a asibiti akwai salari kenan yace daga baya na gano ba ta da ba ta da addini ba ta dace da ni ba dan Allah malam idan na barta ina da laifin yaudara a'a in dai kai bincike ka tabbatar cewa ba ta da addini kuma ka tabbatar ba ta dace da kai ba kuma an ce maka ka zaɓi mai addini fadfar bi zati dini sharibat ya dada to ka rabu da ita ai kana da dalili wance zan rabu da ke ne wallahi saboda kina kaza kina kaza kina kaza amma shawara ta tunda akwai ɗan romo-romo a tattare da ita ka gyara ta mana ƙwarai ku kai mata da'awa yawwa kai mata da'awa ka ce ki daina kaza ki daina kaza in ta yadda ta daina ka ci nasara ga digiri ga aiki salari ga kuma ka samu mata ta bi Allah ba ka bata ta halaka ba in ka tafi yanzu ka bata ta ne ta fada hannun wani mabarnaci suke ta fada ba da ka ni ba na ba da shawaran ka bata ka yi iya kokarin ka sa ta gyara wannan abu kafin ka yi aure da ita dan saboda me saboda gyaruwarta da'awa ne kuma kai an ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatin hasanati wa datin billati hiya asan a mata da'awa in ta gagara to shi a hada ta da wasu in ya gagara kuma sai a hakura sai a nemi wata Allah ya bada nasara tambaya ta karshe Allah ya saka maka da gidan aljanna dan Allah wala a taya ni da addu'a Allah ya bani mijin aure na gari wata bayar Allah ce mazawa tace ina matukar son aure ni mazawara ce tiyana da addu'a Allah ya kare ni daga dukkan aikata alfasha da dukkan sauran ‘yan uwana musulmi don Allah mala idan aka yi idan akwai addu'ar da za a rinka bani idan ka karantawa don na samu auren nan a taimaka mini ko wata shawara da za a ba mu to baiwar Allah magana ta rashin aure yanzu ba ke kaɗai ba ne annoba ne kuna nan da yawa sai dai an shigo neman ku kuma ku azabtar da mutane ba kirki ba ne da ku yanzu haka wasu sun zo tun da ba mai kokin kore su ko kuma kin ta rashin hankali sun tafi Allah ya aurar da ke Allah ya baki mijin aure na kware Allah ya baki salihin miji kuma ki ci gaba da addu'a insha Allah Allah ba zai bar ki haka ba kuma a ci gaba da azumi litinin alhamis ana roƙon Allah sannan kuma a zauna da mutanen kirki kuma ki shiga islamiyya kuma ki ci gaba da zuwa makarantar karatu lokaci lokaci ki yi ta ainihin wato turo man takarda aka ce wai wai menene aka ce wai a jiri zuwa me a jiri zuwa me rafi ko yawwa ki jiri zuwa nan kina turo takardar nan ina tabbatar miki wata rana wani zai wanda ke a majalisar na insha Allah yau din ma ban cire tsammani ba ba mamaki da daddar wani ya kira ni ko ya kira malam kirma ya ce malam ba za wannan ya za yi ba mamaki ya Allah ka tabbatar Allah ka sa akwai mijinta a wurin Allah ka sa wancan mijinta ne ya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله